الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna biyar ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 29 ga watan biyu shekara ta 2020 a lissafin yan albashi insha Allah za mu dora akan wato darasi na 42 darasi na 42 a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama wanda yau za mu tashi ne akan kabira ta talatin babban zunubi na talatin Allah ka kiyaye mana yace alkabiratu salasun alkadibu fi ghalibi aqwalihi qala Allah ta'ala thumma نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال الله تعالى قتل الخراصون أي الكاذبون وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث وإن صلى وسام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب wannan a fasali na gaba shine kabira ta ta talatin daidai ita ce mutum ya rinka ƙarya ƙarya a cikin mafirin jayin maganganunsa ƙarya a cikin mafirin jayin maganganunsa ƙarya shine wato al-ikhbaru bi khilafil waqi' mutum ya bada labari saɓanin abin da yake shine haƙiƙanin gaskiya mutum ya zo ya bada labari labarin da ba haka yake ba ya faɗi magana wacce take ya san ba haka ba ne kuma ya buɗe baki ya faɗa wani lokacin ya yi rantsuwa wani lokacin ma bai zai yi rantsuwa ba wani lokacin kuma gaba ɗaya rayuwarsa ya gina kansa ne akan faɗan magana wacce take ba daidai ba ita ce ƙarya to a nan gurin ya ce yin ƙarya akan mafi rinjayen magana kenan zai iya yiwa mutum mafi rinjayen maganganunsa gaskiya yake faɗa to aibunsa bai kai wanda koyaushe majority na maganganunsa wato ƙarya yake yi ba ƙarya aibu ne ko a wajen kafirai a da kafirai na da wanda suka yi yaƙi da annabi suka yi faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yaƙi addinin musulunci wallahi malam ƙarya aibu ne a gare su kar ku ɗauka cewa wai ita ƙarya musulunci ne kawai baya son ƙarya hatta waɗanda ba musulmi ba a da suna kyamar ƙarya kuma aibu ne a gare su hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari a kitab tafsir surat ali imran a gargashin tafsirin ayan nan na qul ta'alau da Allah ya magana akan ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah Imam Bukhari ya babi ya kawo dogon hadisi na wato kisar Abu Sufyan kisar Abu Sufyan wanda annabi ya aika takadda ta wasiƙa ta shi Hirakl ya musulunta ya zo a yi musulunci da shi a matsayinsa na babban sarki da kai mai takarda a matsayinsa na maƙiyin musulunci wadda ba ya son musulunci ya ce to yana so a sama masa a sama masa wanda ya fi kusancin dangantaka da annabi wanda ya fi kusancin dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu sufyan ya ce gani ya ce to matsonan da sauran mutane kuma da yawa aka sa abu sufyan a gaba a gaban sarki Herakl sauran abokanansa wanda suke tare da shi kuma aka sa su a bayansa wannan sarkin baya jin larabci ya sa a kira masa tafinta mai fassara ya ce wannan mutumin abu sufyan in ya gaya mun gaskiya akan muhammadu to shi kenan ku gaskata shi in ku yi gaya mun ƙarya to ku ƙaryata shi fa in kazzabani fa kaddibuhu in ya gaya mun ƙarya akan annabin nan wanda ake cewa annabi ne to ku karyata shi daman cewa waye yake da kusanci da wannan mutumin da yake ra'ayin cewa wai yake yada cewa shi annabi ne shi hirakil bai yadda annabi annabi bane daga cikin tambayoyin da ya masa daga cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi ya tambaye Abu Sufyan yace wannan mutumin a cikin iyayensa akwai masu mulki akwai wanda suka taɓa yin sarauta ya ce a'a babu masu mulki ya ce da shi kuma shin an taɓa kama shi da ƙarya ko yaudara shi wannan muhammadin wanda yake cewa ya zo da musulunci an taɓa a tarihi an taɓa kama shi ya yi ƙarya ko sau ɗaya sofa ake a rugurguje wannan addinin abu sufyan ya ce bai taɓa yin ƙarya ba bai taɓa yin yaudara ka duba faso ake a samu authenticity na shi addinin a tabbatar da a wato gaskiyar addinin wanda yake ɗauke da addinin ana so a tambaya ji an taɓa ji ya yi ƙarya ko sau ɗaya da an samu ya taɓa yin ƙarya ko sau ɗaya sai a ce to wannan ma abin da ya zo da shi ƙarya ne ya ce bai taɓa yi ba abu sufyan yaudara da ƙarya babu ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya ce ni kaina lokacin da aka sani a gaba ana mun tambaya akan muhammadu a lokacin sun yi wani alkawari na tsagaita wutar yaƙi shekara goma tun a sulhul hudaybiya da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi shiga maka ya umra aka zauna aka rubuta takarda ha ta a tsagaita yaƙi tsakanin musulmi da kafirai shekara goma yana cike da annabi ba yana cike da fushi da shi ya ce da ba dan laula an yi usaru alayya kadiban da ba dan kada a tarihi na ni abu sufyan a rawaito na taɓa yin ƙarya ba da yau na yi wa muhammadu ƙarya a gurin sarkin nan ya ce amma ba zan yi ba malam na ka bi tarihinsu wallahi har arna a cikinsu kafirai ba sa yin ƙarya sayyidina Usman Usman ibn Affan ya rantse da Allah ya ce wallahi kamar yadda Imam Zahabi ya kawo cikin sirar alamin nubala ya ce tun da nake a rayuwata ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ballantana lokacin musulunci ban taɓa ƙarya ba ƙarya aibu ne amma yau al'amura sun canja rayuwarmu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komi yadda kake kokarin kamewa sai an sa ka kai ƙarya sai an sa ka kai ƙarya dan sanda kurin zai tsare ka yanzu za ka yi ƙarya kwaman dan sanda ya tsaye da kai kawai za ka yi masa ƙarya ka ɗauka komai bane ba uba ƙarya wa ‘ya'yansa uwa ƙarya wa ‘ya'yanta malami ƙarya wa ɗalibansa mai ɗan kasuwa ƙarya wa yaransa mai sarauta ƙarya mai mulkin siyasa ƙarya wane-wane ƙarya yau ƙaryan nan a rediyo ake zuwa a sayi airtime a yi ta ƙarya yanzu nan ka koma gida kafin ka kwanta sai ka ji ƙarya don ba ka iya bacci saboda ya zama maka guba sai ka saurari wannan abu ƙarya ta 'yan siyasa ƙarya ba ka iya bacci sun riga sun gasa maka wannan guba ba za ka iya bacci baka ji ba idan baka saurara ba gobe sai ka buga waya da Allah a kaza ku me aka ce duk gidajen rediyoyin nan kowa akwai lokacin da yake shirya wani abu sai mutum ya zo ya zauna minti kaza yana zuba ƙarya kuma shi faɗan jaridar ya san ƙarya yake shi kansa mai ga magana ya san ƙarya yake shi kansa mai sauraron ya san ƙarya yake amma saboda an sa mana guba ba ma iya bacci sai mun saurare su amma ba za ka yi sauraron Qur'ani ba na wannan lokacin kowa yana rike da rediyo da mai shi a waya da wanda zai bude na matarsa da wanda zai bude kaza da sauransu ƙarya ƙarya ta ji ƙarya ta gani a talabishin ƙarya kwanan nan wani jami'in jarida yake gaya mu na ɗaya daga cikin gidajen rediyo na anan ƙasar ya ce mala ya kamata a yi magana akan yaɗa labaran ƙarya ya ce ƙarya ya ɗauko min magazin da jaridu ya ce kaga wannan labarin wallahi ƙarya ne ka ga wannan labarin wallahi ƙarya ne ka ga wannan labarin labari ne aka je aka ɗauko aka ce gashi gashi nan waɗannan an kama su an je an kaza an kai hari wuri kaza ga hotunan su ba da yan bindigan ga baki ɗaya ina fatan kana fahimta da yan bindigan masu harba harba ga su a daji ana tabarin wuta aka ce ai an kama a wata jiha ne daga cikin jihohin nan na arewa da sauransu malam ana zuwa ana zuwa a bincike sai aka duba ashe shekarun baya ne da suka wuce shekaru aru aru a wata ƙasa Tanzania a can ne aka samu wannan hoton a can aka yi wannan abun amma wani ya ɗauko shi ya liƙa shi sa shi a magazin ya sa shi a jarida aka buga aka yi ciniki labarai na ƙarya da ana amintuwa da rediyo amma yanzu rediyo ma ba lalle bane amince da shi babu saniti saboda me hukumar da take kula da gidajen rediyo da kafafen yada labaran ita ma ƙarya ya lalata ta ba sa iya hukunta gidajen rediyoyin idan sun ba da labari na ƙarya har gidan rediyon bbc suna yin ƙarya ƙarya su faɗi ƙarya ko kwanan nan sai da suka buga suka yada aka yi ta faɗa aka ɗauko sunan wani malami da ake ganin mai laifi ne a ƙasar nan sai aka ce ai daga jami'ar madina ya fito ayi a can ya yi karatu jami'ar madina wanda tun da Allah ya tarihin jami'ar madina ba ta taɓa yaye wani ɗalibi da ya zo ya zama fitina a cikin al'umma ko ya kashe wasu ko ya sa a kashe wasu ba amma an yi wannan ne it is a deliberate action da gangan aka yi saboda blackmailing saboda duk wanda ya fito daga wannan jami'ar a tarihi tun da sarga sun faɗa za a ce a ai irin su wani ne ai sannan duk wanda yake sha'awar ya tura ɗansa ya karatu a wannan jami'ar ba zai bari ɗansa ya je ba ce in dai irin waɗannan a can suka yi karatu to me amfanin ɗana ya ce sannan kuma duk wanda yake da'awa ya zama graduate ne na wannan jami'ar to rayuwarsa tana cikin haɗari don za a iya sa shi a layin 'yan ta'adda sannan ita kanta madinan garin annabin an soke ta don me an faɗa a tarihi kenan tana yaye 'yan ta'adda to sun yarda su ruga wannan ƙaryar su zuga ta don su samu biyan bukatarsu na cin mutuncin addini da kuma ainihin ɓata ita da awa kuma an yi musu magana amma ba su yi apology ba an musu magana ba su yi apology ba so suna nan labarai barkate babu wani guri da zaka ce wai garanti in dai labari ne da za a kawo maka to komai yana iya faruwa a iya zuwa yanzu yanzu a zo a baka labari a ce ai kaza kaza kaza kaza wallahi kana fita ce kai wannan labarin bakan dan kurege ne misali daya yanzu kwanan nan da coronavirus din nan ta kama mutane a China take ta kashe mutane insha Allah sai ga wani ya je ya dauko hoton wasu mutane ana ba su kalmar shahada yace mutum dubu ashirin ne ga sunan sun zo masallaci a China yan china ne mutum dubu ashirin sun zo suna ta musulunta saboda an bincika coronavirus ba ta kama musulmi sai ga shi waɗannan mutanen da aka duba su a hoton aka duba aka duba aka gani hoton na farko dai ba na wannan lokacin ba ne kuma ma kwata-kwata ba yan ƙasar china ba ne ba wannan labarin na ƙanzan kurege ne ƙarya ne kuran aka ɗauka aka yi ta shiyar aka yi ta wa'azi ma aka yi aka yi ta faɗa ai mutum dubu ashirin sun zo sun musulunta saboda kaza da sauransu sai ga shi to coronavirus din tunda ba ta kama musulmi a China ba to ta tsallaka ta shiga Kuwait ai kasan musulmi ne ta shiga Iraki ai kasan musulmi ne ta shiga Egypt ai kasan musulmi ne ta shiga Lebanon ta shiga mai duk tana ta yaduwa da kuma an yada cewa ai tunda musulmi ne ba ta kama musulmi ga dubu ashirin masu musulmi to ta shiga ta ma bar kasar China misalin dungurungun ma ta fada mu ma nan Najeriya ta dira a Lagos ma ban sani ba musulmi ta kama ko ba musulmi ta kama ba annoba ce in ta zo ba wanda ba za ta shafa ba ba wanda ba za ta shafa ba to anan nayi wannan bayani ne yan uwana wannan babu yana da muhimmanci kaga da aka ce ƙarya kaga duk wanda ya dauki wayarsa ya bude yayi browsing ko ya chatting ko ya ga wani labari a WhatsApp aka turo masa bai tabbatar da ingancin zance ba ya posting yayi share to da shi da makarecin duk wasu ɗaya uban su ɗaya wallahi ina ga muku you have to be very careful dun duk abin da kai sai an tambaye ka duk abin da kai sai an tambaye ka ka tabbatar da labari shine za mu samu sanity in ba ka ba na gaskiyar ma za a zo a gaya mana ba za mu gamsu da shi ba duk wanda yake da waya ana turo masa in dai kaga labari karka yadda zaƙin labari ya ɗauke ka karka yadda kwalliya ta ɗauke ka karka yadda kaza ya ɗauke ka wallahi ka tabbatar da ingancinsa ka sani ko Allah ya tambaye ka kana da dalilin ka ce me ka ce wannan abun gaskiya ne sai kai posting kai sharing musamman idan kana da matsayi da daraja kana yada za ce ai wani ai malam wani ne ai a shafin wani ne sai daga baya a zo a kunyata a samu wannan abun ba haka yake ba kuma kai yanzu zaka iya amsa tambayoyin ubangiji akan wannan labaran da kake ta sharin mutum yana ganin abu wallahi wani lokacin heading din abun kawai zai duba bai duba content din ba kawai sai sake shi ya shi shi yasa hatta ita kanta abin nan din WhatsApp din fa ai da kaga sharing ake yi ai ta sharing labari sai ka tura wa group dubu amma yanzu sai dai biyar ka tura biyar sai ya tsaya ka san me yasa suka yi wannan kamfanin WhatsApp din sun fahimta an yi bincike ne a duniya ba inda ake yada labarin ƙarya irin WhatsApp ƙarya tsagwaro irin WhatsApp to shine sai a baka dama ka tura mutum biyar sai ka da zaben biyar sai ka da to zaka gaji akan ku da watakila zaka iya zaka iya cikin mutum dubu ma su kansu arnan sun gane ana yada labarin ƙarya ce abun tausayi mutane musulmi mu zo muna ɗiban labarai wanda suke ba haka suke ba ana ta yadawa har a ɗauko hoton malami ma na addini a ce ai ga hotonsa ga bidiyo ga kaza kuma yanzu bidiyo fa ba hujja bane ina so wallahi technology da ake ciki ina ga muku wallahi azimu malam bidiyo ba lalle ya zama hujja ba dan akwai ƙwararru da za su iya ɗauko zance su haɗa da bidiyo a seta kuma da muryarka da motsin bakinka yanzu nan ka je gida a cikin tashoshin nan namu da ake kalla na baɗala sai ka ga ɗan indiya ko ɗan amerika ana fim da shi yana hausa gaba ɗaya fim ɗin da hausa ake kuma za ka ga bakinsu yanda subhanallah yanda ake faɗan maganar haka bakin ba za ka taɓa cewa ba shi bane kuma wallahi ba shi bane ba muryar tasu aka ɗauke akwai na'ura a cikin wannan wayar za ka iya sa bidiyo ka shiɗe muryar ka ɗauko ta muryar ka saka yanzu wannan karatun nawa da nake yanzu wannan karatun idan aka samu matsalar na'ura wannan kyamarar ta ɗauki bidiyon kaɗai wannan duk wannan motsin da nake ta ɗauka sai aka zo aka samu fault wajen sautin babu to idan aka je aka ɗauko audio na wannan karatun da aka sai a nemi audio da an zo kawai mintunan za a duba mintin bidiyon minti kaza ne mintin audio minti kaza ne kawai sai a shiga wani guri sai a ɗauko wannan audio sai a ɗirin sai a jefa shi ana jefa shi kawai sai ya macin ana kunna wani ga shi kenan da yawa na gaya muku so yanzu nan yanzu nan nake nake magana wa dan uwa cikin masu kula da karatukan ya dauki bidiyon mu na karatuka ya ba wasu nace su waye ka bawa gidan wani talabishin ne wa ina ne dan sauransu da dole a san su waye saboda kar a je a bada karatun mu ga wasu makiya na'am su je su dauki karatun su dauka sai su ta har hadewa abinda akwai abinda ake in kai magana abinda ake so sai kyat sai a yanke ta sai a danna post sai tafiya tafiya sai ka faɗi wata kalma sai a ɗauko sai a jona wallahi malam idan idan ka zo kana kallo ba za ka iya ganewa cewa a joni a kai ba to shi yasa duk karatu muna so mu samu original copy namu a wajen mu ko audio ko video muna da shi a aji ko da wani ya karba watakila mai sharri yana so ya bata mana suna zai iya amfani da wannan ya dauki hotonka ya dauki bidiyonka kana wani bayani kaza kaza kaza birin sai a jefa wata kalma duk ana yi yanzu wannan kan nawa wannan kan nawa kun gan shi nan wala a hoto malam za a zo a yanke shi tsaf a ɗauke shi a ɗauko kan wani ɗan bid'a sai a ɗora Allah kiyaye to wala harkar ƙaryar nan dai tana da yawa sai bari ne barku haka mu dan ci gaba kaɗan kawai gaba ɗaya Allah mana afuwa Allah ya kawo ayoyi a cikin alƙur'ani ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah ya ce a kira su ahlul kitabi a zo a yi mubahala shine sun manabtahil wato wato irin rantsuwan nan da ake na tsinanneniya wannan ya tsine wannan ma ya tsine mu ce tsinuwar Allah ta tabbata ga makaryaci ka ja daga in ja daga kaga nan ana so a nuna maka tsinuwar Allah ta tabbata ga mai ƙarya Allah ya ce util al-kharrasun al-kharrasun Allah ya la'anci masu kharrasun kharrasun sune al-kadhibuna makaryata kaga can la'ana nan ma la'ana ala la'anatullahi alal kadhibina inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da wanda yake mai israfi mai wuce gona da iri mai barna kazzab makareci jama'a dujal an ce da shi dujal ne saboda li'annahu mumawwahun kazzabun dujal ya zama ya karbi sunan dujal ne saboda makareci ne kisa aka bashi daga dajal ne aka bashi wannan suna ta dujal saboda makareci ne me ƙaryarsa zai zo da aljannarsa ta ƙarya zai zo da wutarsa ta ƙarya ya zo a cikin hadisi na Bukhari hadisi na Muslim daga Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna jama'a ita gaskiya tana shiryarwa zuwa ga yiwa Allah da'a Allah ya mu cikin masu gaskiya yiwa Allah da'a yana shiryarwa zuwa ga aljanna Allah ya mu cikin aljanna mutum bai zai gushe ba yasduqu yana yin gaskiya wa yataharra sidqa yana kirdadan gaskiya a cikin rayuwarsa hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah a ce ai siddiqi ne mai gaskiya ne an ce da sayyidina Abubakar as-siddiq ne saboda yana da yawan gaskiya malam kai kokari ka tarbiyantar da kanka duk abin da zaka yi kai kokari ka ce zaka yi gaskiya kai kokari ka daure amma fa tana da wahala tana da wahala kusan wala malam yanzu zaka iya cewa rayuwar mu kusan billahi lazim malam sai abin da Allah ya galiban a ƙarya take malam wani cinsa ƙarya shansa ƙarya rigarsa ƙarya hularsa ƙarya motsinsa ƙarya duk abin da ka sani akan ƙarya yake rayuwa abin da yake na gaskiya a tattare da shi kawai numfashinsa numfashinsa shine in ya fitar kawai za ka yadda gaskiya ne yanzu an yi an taɓa yin wani shugaba fa cikin shugabannin da aka yi a arewan nan aka ce shi wannan mutumin an riga an san shi duk abin da ya fito ya maka rantsuwa a kansa to ƙarya yake ba zai yi ba amma wanda bai rantse ba to shine ake tsammanin na gaskiyar ne ka duba wani akasi matarka ta maka ƙarya kai ma ka mata ƙarya ayanka su maka ƙarya yara fa zaka ji suna cewa ka wallahi baban mugun makareci ne Allah ne ke yafa dan kamala ya ce baban mugun mak- kuma ba wai makareci ba mugun makareci an gaya mun wani mutum wani yaron gida aka buga ubansa waya wata larura ne ta faru shi ba ya buga ya sa hansuri iyayensa kishin wasu yake faɗa ya ce bari in kira shi yanzu za ku ji zai karya yanzu zai karya baba idan ka ji a lafiya ka ce ku shiru zai karya yanzu zai karya ta yanzu zai uban tsane wallahi baba wani ce batin lafiya ne an kai ta asibiti eh ku je ku san yadda za ku ni ban da kuɗi yanzu gaskiya sai yaron ya ce ka kun ji karya ko wallahi karya yake yana da kuɗi kuma gaskiya ne karyar yake mai kuɗi ne na fita hankali su ce amma yanzu in an kira shi zai ce shi bai da kuɗi amma ni ɗansa ni na san yana da kuɗi amma yanzu za a kira shi rashin lafiya ne amma sai ya mana ƙarya ɗanka ya fahimci kai makareci ne Allah ya gyara mana halin yace mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya za a rubuta shi mai gaskiya ne ƙarya kuma tana shirya zuwa ga fajirci fajirci yana shirya zuwa ga wuta mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirda da yin ƙaryar har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa makaryaci akwai waɗanda siddiƙai ne za a rubuta masu gaskiya ne akwai wanda kuma za a rubuta makaryata ne a cikin sahih bukhari da muslim ayatul munafiqi thalathun alamomin munafiki guda uku ne kaji kowa ya kiyaye kowa ya zuba wa kansa ruwa in kana so ka gane munafiki to ga bayani kuma annabi ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslimun ko da mutumin nan yayi sallah yayi azumi kuma ya raya a ransa cewa shi musulmi ne to munafiki ne inda yana wannan abubuwa ya Allah wa idha haddatha kadhab da ya zo zance sai ya shura ƙarya alamar munafiki ne duk wanda in ya zo magana ƙarya yake yi to rubuta ka ajiye na ɗaya wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari to sai ya saba alƙawarin in dai yayi alƙawari to kawai automatically ba zai cika alƙawarin ba duk wanda kaga yana alƙawari yana saba to ka rubuta munafiki ne shine wa idza ahada gadara kai sorry wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khana idan aka bashi amana kuma shine tumina in dai ka bashi amana to sai ya ci amana ga ƙarya ga saba alƙawari ga cin amana ƙarya saba alƙawari cin amana wannan kazantar wallahi malam Allah ya jarabe mu galiban wasu daga cikin waɗanda suke jagoranta mu suke shugabantar mu rigarsu da rawaninsu da komai nasu kenan ƙarya cin amana sa ba alƙawari wani fa wani babban mutum ne jami'i ne na gwamnati in an kira taro aka ce aka kai mai kalanda aka ce karfe goma za a yi to kafin karfe goma nan da irin minti goma sha biyar ya je wurin a yi jiniya a yi komai ya ma riga mutane zuwa saboda kiyaye alkawari goma za a yamma goma saura ya zo wurin wala malam jami'an da suke tare suke ci haba yalla bai wannan wani irin ci ba ne wannan ya za a yi a matsayin ka na babba a ce ka je wuri da wuri akan lokaci ai bari za a yi sai an haɗu an jira an yi awa biyu haka ana jira sai mu zo a buɗe mutane yuu ya shigo kawai ya zauna bai san ba a wajen mala'iku kuma bai da nauyi Allah ji kan sarkin Kano Allah ya masa rahama sarkin Kano a Dubai wannan dattijan ya buga misali ya buga misali a rayuwarsa da darajarsa da matsayinsa insha Allah in an gayyace shi baya makara duk saukar qur'ani da ake kiransa ko bude masallaci ko na abu wallahi malam akan lokaci yake ba abun mamaki malam yana da mintanin na lokaci muna fatan Allah ya mai rahama saboda wannan ƴaƴansa ma yanzu alhamdulillah ƴaƴansa ma yanzu a cikin waɗanda suke mulki suke sarauta akwai waɗanda suke buga wannan misali ni dinnan an gayyace ni taro wallahi wallahi ya riga ni zuwa ya riga ni zuwa na tarar da shi a zaune na ce ya yi kyau muka karfafe shi kuma kwarai da gaske amma ni ba daman na faɗi lokacin da zan zo yawa ya gaskiya ne yawa kada wani ya ce a to kai ba kaza yawa na faɗi lokacin zan zo yawa kaza za ku fara to ina da uzuri dan wani abun zan baro in zo kuma in na zo na yi jawabi na zan tafi ina da uzuri yawa saboda saboda miyagu wannan zai bayani to wannan kaga yana nuna girman mutum da darajar mutum a ce babban mutum zai kiyaye yanzu in in suka ce ka je za ka gan shi wallahi tallahi malam suka baka karfe goma ko to wallahi malam in ka ci sa'a ka gan shi karfe tara da rabi na dare ko karfe goma dare to ka ci sa'a ka je ka ci a ce ana kyan baka lokaci za ka gana da shi karfe goma ko za ka sha ka je ka gani yawa jifan kasuwa fa ne ban kira sunan kowa ba yawa kada a ce kaza cewa ne za ka gan shi a ina yake a nan garin ne a abuja ne a ina ne allahu alam ko ba ka bane ba kuma wallahi wallahi duk wanda ya tsargu da shi nake in ba haka ba a bacci a rufa juna asiri ta ajiye ka wai dama ai ba ma kima bane yaushe za ka ce karfe an ce ma karfe kaza kuma wai ka zo karfe ai an ci baya wai la ilaha illallah abubuwa sun canja abubuwa sun canja to ku yi kokari ya ku matasa a ofisoshinku a kasuwanninku a mu'amalolinku a daurin aurenku a wayewa da sauransu kaza kaza da waye da sauransu akwai yaron da ya gayyace mu daurin aure Allah sa ya zo nan karatu ya takura mun nace masa ba da fa lokaci dan Allah malam ka zo dan Allah malam ni dai kaza kaza da sauran wallahi na ajiye aiki na larura ina da aji ina da dalibai na dakatar da su nace insha Allah mun je gurin nan za a daura auren nan binti biyar ya saura a daura auren nan muka je gurin har aka zo lokacin daura auren nan yayi yaro nan bai zo ba da aka yi waya aka ce wai ai yanzu ma zai shiga wanka nace to ka sake gayyata na wata rankuwa har aka gama ɗaurin auren nan aka kammala sai da muka tashi ana cikin gosulo an fita sai ga can yiwu an taho da rakiya ai yanzu an goya ƙaru su wai su ma wai yan saba alƙawari wai a tsaya wai a gaisa na ce a tsaya gaisa in je in gaishe shi ko ya zo gaishe ni na ce wala ba zan tsaya ba shi din banza ya zo ya zubar da mu kawai an ɓata lokaci muka ce masu ɗaurin auren ko a ɗaura ko mu tashi mu tafi samu wakili wai a lokacin ma fa karfe 11 da za a daura auren wai lokacin ma wai wai yana tare da abokanai wai lokacin zai ma shiga wanka da wata amaryar ka bushe shi ka bar kamar shi ma ba ban kira suna ba yawwa ban kira suna ba yawwa in kuma mutum ya ji cewa da shi ne to bismillah da kai yake kaiwa Allah gyara mana halin mu kun ji waɗannan sababi guda uku to a wata riwayar manzon Allah ya ce abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance a cikin su ko ya suka kasance a tattare shi kana munafikan khalisan munafiki ne cikakken munafiki wa man kana fi khaslatun minha kana fi khaslatun min an-nifaqi duk wanda yake da wata dabi'a daga cikin wannan dabi'un to yana da wata dabi'a ta munafurci hatta ya da a sai ya bari na daya idza tumina khana in an bashi amana ya ci amana ka ji tsoron Allah ka daina cin amana Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula da sama da ƙasa gabaki ɗaya da duwatsu gaba ɗaya Allah ya bujiro musu da amana suka gagara ɗaukan amana nan dan adam ya dauke ta yace shi zai iya Allah ce ya zama azzalimin kansa mai yawan zalunta kansa da gaga kuma jahilci zaluman jahula to wannan kenan وإذا تمن خان وإذا آهد غدر sannan in an yi alkawari kuma sai ya yaudara mayaudari ne akwai yaudara lamba ɗaya ne yanzu za ku yi magana a haba da Allah wane ai ba damu ai kaza kaza kaza yana yage maka baki insha Allah ashe mugun mayaudari ne sai ya haɗu da wani abokin shi ai na kifar da shi yayi ai na gama da shi na kife shi yayi sai dai ka ji wani abu yanzu abin da ake yi malam rashin gaskiya sai ku shiga ɗaki ku yi close door meeting da wani da wani ka gama yadda da shi ka amintu da shi ka saki sirrinka ka bashi an shirya harka za a yi kaza za a yi kaza dai ya gama shan cikinka ka amayar da duk abin da suke ci abin nan ina fatan kana fahimta shikenan da an gama kuma yana tashi sai dai ka ji wani labari da sai ka ce yanzu wanan da muka yi magana da shi da shi kuma yanzu aka yi kaza sai a ce kai dai kai dai kai haƙuri kawai sai kai tsaya kai tunani wai da waye za ka yi mu'amala da waye za ka yi mu'amala wani mutum ya zo suna labari da wani ya zo abin suna a wannan da shi suna maganganu ya saki jiki ta maganganu ta abin sauransu can sai magana sai ta bulla a wani guri sai ya zo ya ji magana ya ce ya aka aka ce a ya ce ai da muryar ka aka gaya muryar rikodin ɗinka aka yi mu an kunna mana ma abin da ka faɗa ya ce yanzu wani ashe dama muna magana rikodin ɗina yake yi to akwai wanda in dai za ku zauna shi za ku yi magana to kafin ka zo daman in dai yana da nan ne to matsaya shi zai danna abin da zai kunna ta ne duk abin da za ka yi sayar ko da su kuma har ma yana alfahari da wannan shi kawai abin nan akwai wanda aka gaya mana aka ce in dai wane ya kira ka a waya to ka bi a hankali in dai ka ga ya kira ka to ka san me za ka faɗa dan sai ya sa ta a rikodin ma zai yi kira a kira ka a zungure ka ka je ka faɗi wani abu yana rikodin ya je ya ajiye nan da shekara ka za a sako shi duk a cikin mutane abokanai aminai da ake alaka da su duk ana iya maka wannan wannan ba yaudara ba ne wanda ko a ka'idar dokar kafircin ba haramun ne kai rikodin din mutum kai rikodin din su bai sani ba ko mutum magana yake sai ka nemi izini ka ce zan yi rikodin sai ya yarda muryarsa ta tafi wani wuri amma yanzu wallahi waya mutum zai bugo maka wallahi sai zungure ka mutum ya kai ne ya wani kaza kaza kaza kai da mun dan iska ai na yi maganin sa a ce ana rikodin din sai an je can gurin sa a ce ai wani kana ganin sa wallahi makiyin ka ne ce abadan Allah to saurara saurara saurara me ya faru ka saurara ka dimana kyas sai a danna masa muryar ka ka saki jiki kana ta hauka ka ji wani ce wallahi ina ba ku wannan misalin ne saboda ku yi a hankali kuma duk wanda ya bugo maka waya sai ka ji baka gamsu ba ko ka ga baka yadda baka ji ɗanɗan haka kashe ta kashe sake bugowa kai ma sai ka danna rikodin ɗin ba shi kenan ba ba shi kenan ba dana cikin gida to rashin gaskiya da yaudara da cin amana ya isa mutum ne zai nuna maka naka ne shi amma sai yaudare ka to duk mayaudari alamar munafiki ne ba sai na ta kara muku misalai ba kuma kun sani idan ya zo husuma ya fajirci ga shegen musu ga fajirci wai za ka sama fajara ga kuma in zance sai ya karya wannan hadisin shi ma yana nan bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud wa fi sahih bukhari fi hadisi manamin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih bukhari hadisin da yake magana akan baccin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwanciyarsa yace fa ataina ala rajulin muttaji'in liqafahu ana ba da labari akan mafarki sai muka zo wajen mutum wani mutum muka same shi ya ya kishin gida ta keya shine muttaji'un liqafa wa akhar qa'imun alaihi wani yana tsaye a kansa bi kalubin min hadidin yusharshiru shidqahu ila qafahu wa aynahu ila qafahu ga wani da makata na karfe da matsefata irin ta karfe din nan ana sawa a nan shidqahu kuncin sa nan gurin idan aka kafa haka in aka farke haka sai ya zo tsiya bakin ake yagawa idan aka kafa idan aka kafa abun karfan a nan gurin a cikin idansa sai a farko shi ma sai a jawo sai an zo tsiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ثم يذهب إلى الجانب الآخر ɗaya mutumin sai ya koma ta ɗaya ɓangaren fa yaf'alu bihi misla ma fa'ala fil janibil awwali yayi masa irin wannan abin da ya mai a janibin farko nan din ma in ya farke na nan dama sai ya daɗa sa karfan anan in ya yago shi sai ya kai ƙeya in ya sa idan ma sai ya farke sai ya kai ƙeya fa ma yarji'u ilai hatta yasihha misla ma kana sai ya bari sai ya warke in ya dawo ya warke sai ya dada zuwa ya dada kama gurin ya dada fame shi ya barke shi kuma duk fa yaf'alu bihi kadhalika ila yawmil qiyamati haka ake tayi wannan mutumin har zuwa ranar tashin alkiyama fa qultu lahumma annabi yace sai na ce musu wa mala'iku man haza wai waye wannan mutumin da ake masa wannan abun waye wannan waye wannan da ake masa wannan aiki فقال إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق wannan mutumin ɗabi'arsa daga gidansa yake fita ya fita da safe in ya tafi harkarsa idan ya saki ƙarya guda ɗaya in ya buga ƙarya ɗaya za ta yi ta yawo ta ta tafiya ta tafiya har sai ta je ƙarshen gari gaba ki ko ta je sassanin duniya daga wani abin da annabi ya faɗa ya gaskata a wannan zamani yanzu yanzu mutum yana zaune a nan a wayarsa a yanzu yanzu nan yana zaune a wayarsa zai rubuta abu ya danna yana aikawa kurin sai ya kashe wayarsa ya kwanciyarsa haka za ka tana ta yawo tana ta yawo tana ta yawo wancan ya gani ya yi shiyar wancan ya gani ya shiyar tablugul afaq ba inda ba za ta je ba kuma wallahi ƙarya yake wannan labarin yanzu kwanan nan fa aka ta yaɗa labari cewa ai juma'a mai zuwa kaza kaza shugaban kasa zai ƙara aure kaza kaza kaza uwar gidansa tana ta ihu tana kaza an fa shirya a jarida duk mun gani an buga har hira aka yi da wasu ai ana nan za a daura auren nan a masallaci kaza ga wancan ma wacce za a auren ma ga ta nan wancan zai kaza kaza kaza sauran sai da aka zo ranar juma'a aka zo masallacin ba ba aka ce limamin masallacin ma bai san cewa ba za a yi ɗaurin auren ba amma tsabar bala'in tsagwaron ƙarya ce kurum an yi ne don a ci mutuncin wasu shi kuma wanda ake maganan da shi yana shiru yana ga ikon Allah ya ce ya ga wanda zai daura masa aure a Najeriya ba aka yi wani abu ba ku ji a rediyo ana faɗa ba to labarin ƙarya ke eh to to suna nan ƙarerayi da masu tarin yawa kwanan nan wani wasu mutane baki suka taho suka zo daga wata jiha suka zo suka kawo min ziyara suka zo muka gaisa da su lafiya kalau kaza kaza muka yi minti kaza da su muka gaisa suka tafi na raka su muka yi sallama da su alhamdulillah bayan kamar minti goma sha biyar sun hau hanya fa sun tafi jiha su suna buɗe waya kawai a facebook sai suka wani ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kan dakta Abdalla gadan kaya Allah ya masa rahama Allah ya fi masa kawai sai aka sa hoto na sai suka ce direba dakata dakata dakata dakata dakata direba ya tsaya me gashi ana tisharin a Facebook sai dai sai maza maza ya dauki waya tsirrin ya kira sai kuma ya ji murya sai ce malam kai ne na ce kamar yaya yanzu mu rabu da kai kana tambaya na ni ne ko ba ni ba na ce ya aka yi lafiya ce ma aka ce ka mutu na ce a ban mutu ba kwanni san kwana suka kara mun insha Allah insha Allah za mu dada dadewa ne mu dan dada bugawa na ce sharrin social media ke yanzu haka wani makiyi ne zai zauna dan ba masoyinka ne zai maka wani makiyi ne wanda baya son rayuwarka shine zai yi wanda alƙalli ya gigita wasu ko ba komai wani mata zai yi zo Allah ƙara mana nisan kwana mai albarka mu yi ta sunna mu yi ta sunna mu yi ta sunna insha Allah ta'ala Allahu akbar manzo Allah yana cewa yatbu al-mu'min kulla yatbu al-mu'min ko yatbu al-mu'min kull shay ko yatbu al-mu'min ala kull shay laysat al-khiyana wal kadhib mumini yakan iya ɗabi'antuwa da komai da ka sani amma banda ha'inci da ƙarya duk wanda ka ga ɗabi'arsa ha'inci ɗabi'arsa ƙarya to ba mumini ba ne mumini yakan iya ɗaukan ɗabi'a ta mu'amala amma baya ɗabi'antuwa da ƙarya baya ɗabi'antuwa da ha'inci wa bil hadisi iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith a cikin hadisi aka ce ku ji tsoron ku kiyaye zato zato na ƙarya kawai mutum akan zato ya je ta bunka zance ya ce shine akzabul hadith zance mafi ƙarya gina magana akan zato ai ina zaton wani ne yayi kaza ayi hukunci akai akzabul hadith wa qala thalathatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba ranar kiyama wala yanzuru ilaihim ko kallon su bai zai ba yawmal qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba yawmal qiyama walahum adabun alim suna da ainihin wato azaba mai radadi ga sunan mutane guda nawa uku na farko shaykhun zanin shaykhun zanin mutum mai shekaru amma mazinaci ga shekaru sun ɗebe shi amma mazinaci ne wannan in ya mutu a wannan ɗabi'ar ya shiga uku ya tsufa bai san ya tsufa ba kuma wallahi ina gaya muku ga harkar zinan nan guba ce bala'i ne wanda ya riga ya shata ya fara yana yin ta baya iya bari kuma abin mamaki za ka ɗauka ka ce mutum tsoho ne ko duk cijo ne ko na akwai sa'anninsa da yake zuwa ke su akwai sa'anninsa da yake zuwa ke su saboda tun a samartakansa ya saba da wannan tsiyatukun shikenan sai Allah jinke shi akan wannan ɗabi'ar ba zai iya tuba ba har ya mutu ɗaya kenan malikul kazzab mai mulki makaryaci ƙayya ga mulki ga jiniya ga duk kayan mulki ba yana yi bayani ba yawwa to ai ka san kana dan ƙara bayani sai wani ya ce wallahi da shi yake amma na ce mai mulki dai kaga jifan kasuwa ne yawwa annabi ya ce wannan wannan an yi asara kaga wannan yake nuna cewa da a ce masu mulkin mu da sarautar mu suna karanta irin waɗannan hadisan da sun samu saniti a rayuwarsu sun samu tsarki a cikin maganganunsu mai mulki mai sarauta makaryaci in ji annabi a'ilul mustakbir talaka mai shagen girman kai yace al'ailu al-faqiru faqiri mai girman kai malam bai da naira ɗaya amma malam kumbura yake natsiya kaga yana ta muzura yana yana yana yana yana sa wani hannu aljihu yana yana zazzare ido kuma kokobo bai da shi natsiya kokobo ru kudin da zai sai fiwa wata ya sha na naira biyar bai da shi amma dan bala'in takabburi ne da girman kai ka lura a cikin abokananka ko a cikin makota ko na akwai su wannan in ya je wajen Allah ko kallonsa ba zai ba zai tsarkake ko magana ba zai ka tara kanka bala'i ga talauci ga girman kai haba malam mutum ya ta wani kumbura yana ta wani fati batul haq shine girman kai wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane baya karban gaskiya ga reni ga reni kuma bai da komai yana ta wani fankama na iska ai wanda yake da wani abu a hannunsa shi ya kamata ya yi ma zai yi din kai ko banzan bazara ko a kula ka ko kar a kula ka sharar titi me wanda nan wani girman kai ka wani nuna isa kar ka yadda ka samu sukuni da nutsuwa an talauci ya dame ka da masallaci ka masallacin annabi da zikiri eh ka rinka gaida mutane Allah kuwa ko wanda ya dan waiwaice ka ya jefo maka na kashewa ko wani zai baka rigar sakawa amma ka tsaye kana hannun zazzare ido kuma ga abin nan sai ka jana rabu da shi zan yi maganin sa aiki nan zai zo zai zo nan Allah ke a ilmu stakbir kenan alfaqir a wani hadisin maza Allah ce wailul lil ladhi yuhaddisu bil hadisi li yudhika bihi an-nas fa yakzibu to sai waɗanda suke zuwa kuma ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda kawai suke zuwa su zauna su yi ta ƙirƙirar labari na ƙarya don su ba wa mutane dariya wailun azaba ta tabbata ga wannan mutumin kwari ne a jahannama wanda zai zo zai ba wa mutane labari don su yi dariya kuma ya ƙarya a labarin akwai shirye-shirye a gidajen rediyo ba ma sai na faɗi sunan shirin ba kurin ƙarya ce tsogoro kurin mutum kawai sai sai ya kirance pa pa pa pa pa pa pa pa sai ta ihu suna dariya kai ma da yake mahaukaci ne kai da rediyon yake gurin kai kai kai wa rediyon dariya saboda baka da hankali da masu zama a majalisa ai shi yana ba da labarin dariya zai iya zauna ya kirkiri ƙarya ne ya ba ku labari don ku sha dariya ya jiyar da ku daɗi ya ƙona kansa karka yadda karka yadda wa wailun lahu wailun lahu wailun lahu narkon azaba ta tabbata a gare shi a cikin wannan kwari na wailu hadithin abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito shi kuma albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihul jami' sau uku annabi yana cewa wailun lahu wailun lahu wailun lahu azaba ta tabbata gare shi azaba a kwarin wailu ya tabbata gare shi wailun lil mutaffifina alladina idan talu alan nasi yasawquna za a hada shi da masu tauye mudu ran tashi alkiyama wa azamu min zalika alhalifu mafi girman wannan wanda zai zo rantse maka da da Allah akan ƙarya billahi alazim la ilaha illa huwa na rantse da girman zatin ubangiji kaza kaza sai da ko ƙarya sai dasa ta akai ya za a kace ƙarya yake barai ba in ya maka wannan rantsuwar aka ce kawai aje a yi kuma ƙarya yake wane kai kai kaza ina maka rantsuwa da dukkan sunan nakin Allah na rantse da Qur'ani izu 60 na rantse da abin da zai kashe ni ni fa abu kaza din nan ni ban san da shi ba kuma wallahi malam da shi aka yi abin dumu dumu malam ba a tsoron Allah kamar yadda Allah ba labari akan munafukai wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun suna yin rantsuwa akan ƙarya suna sane wa fi sahih anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala a cikin sahih bukhari manzon Allah yana cewa salasatu la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wadannan mutane guda uku mun yi bayani ba a yi musu magana ba za a tsarrake su ba suna da azaba mai radadi rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibnu sabil mutumin da ya zo ya tarar da sauran ruwa ruwa da ya saura a bukatarsa yana da ruwa a ajiye amma ibn sabili matafiyi ya zo yana neman a taimaka masa da ruwa ya ce a babu je ka gaba wannan a kiyama Allah ko kallonsa bai zai ba zan sake bayani ba ku gane ba yana da ruwa fadluma ruwan da ya saura a bukatarsa sai wani ya zo matafiyi yana cikin ishirwa sai ya ce yana so a taimaka mai da ruwa ko ya alwala ko ya sha wannan mutumin ne ya ɓoye ruwan ne ya ce a babu je ka gaba ruwa ɗaya kenan wa rajulun baya a rajulan sil'atan fa halafa billahi la akhadtuha bi kada wa kada fa saddaqahu wa akhadaha wa huwa ala ghairi dhalik annabi yace mutumin da ya yi ciniki da ɗan uwansa akan wata kadara shine sil'a da suka zo cinikin nan sai ya tafka rantsuwa ya rantse da ubangiji cewa ai shi ma asali wannan kadarar akan kaza da kaza ya same ta shi mai sayan kayan tunda ya ji an masa rantsuwa ya gaskata shi ya karɓi wannan kaya ɗin ya siye shi a haka alhali kuma ba haka yake ba ƙarya yake yi wayoyi yake sayarwa kayan sayarwa yake sayarwa ka zo za ka saya wani nawa ne kudin wannan abu asalin wayan nan dubu ashirin da biyu ne tayin farko dukan farko sai ce ka ba da dubu arba'in da takwas da ɗari biyar amma asalin ta yadda ake sai ne ta dubu ashirin da biyar ne ko ce ka ba da hamsin kuka yi ta buga ciniki kuka yi ta buga ciniki ka tsaya akan dubu talatin da biyar sai ce maka wallahi tallahi ni kaina wannan wayar a naira dubu arba'in da biyu da ɗari uku take a hannuna ka gaya maka rantsuwa kuma asalin wayar hatta a sayarwa ba a sare ba fa ashirin da biyar ce amma ya rantse maka ce shi kansa a wajensa a dubu arba'in da biyu da ɗari uku take kuma ya cike maka zancensa da rantsuwa dole ka saya ai sai dai mai dabara ne kika ce to ina zuwa ba zan dan kewaya ina zuwa daman shi yasa duk wanda yake da dabara ne zai sai kaya yanzu a irin wannan zamanin karka yadda duka ɗaya a shago ɗaya ka je ka sai kaya karka yadda dan shiga guda uku hakan akwai su a yalwace nawa ne wani alaji kaza kaza ne ku ta buga ciniki ka kure iya malejin ka nawa saukin ta a ai bara mu sai kaza ce to na gode ko ba damuwa bayan ina ban abin nan abin nan ina abin nan ka ajiye ta ka zagaya ka je wani shago wataƙila sai ka samu ragin dubu goma a kanta ko ka samu dubu kaza a kanta to ko dubu uku aka rage ma ai baka faɗi ba to wannan malam ya zo ya tafka maka rantsuwa akan shi kansa a arba'in da biyu da ɗari uku take a hannunsa kaga dole ka saye ta da arba'in da uku ko da arba'in da hudu alhali a haƙiƙanin gaskiya a sari dubu sha tara da ɗari bakwai ya saye ta a sari ana sayar da ita dubu ashirin da biyar misali da yawa akwai mutanen da suke zuwa su sayi kaya saboda rantsuwar da ake musu to shine annabi yake bayani anan duk mutumin da yake harkar kasuwa yake rantsuwa akan ƙarya to ya shiga uku, kuma dan wuta ne ƙwarai kuwa ha baka ji an ce ko an kallon sa Allah bai zai bai aka ke shiru zai yi abin nan to kaji wani ya ce a dara ta fada gida akwai waɗanda ɗabi'a su ce haka wallahi to me ma nan rantsuwa dan ka zo ka bude shago kana sai da kaya sai mutum ya zo wai wai wai wai akan za a sai kayan ka sai kayan rantsuwa akan me zan rantse ma ka saya ko karka saya kai gaba shikenan ba sai na rantse ba alali dan Allah nawa ne a'a ba sai na rantse ba in za ka saya saya ba za ka saya ba kaza a saboda Allah sai ka ji kwarai kuwa ba sai ka rantse ba kana da dama wannan abun ka saye shi naira dubu arba'in ka sai da shi arba'in da biyar hamsin ba laifi kai ba amma ka yi wa masa rantsuwa ka ce kai kanka a tsari a kaza ka sai shi kuma ƙarya kake yi ka jefa kanka cikin bala'i kuna fahimta na wa rajulun baya a imaman la yubayihu illa lid-dunya da mutumin da yawa shugabansa mubaya ya jefa ƙuri'a ko ya masa mubaya tunda mu yanzu mubaya mu ba jefa ƙuri'a ba ce ba to bai yi ba sai dan duniya me za a bani tab ka bi layi sun baka dubu ɗaya ka dangwala in sun rena maka hankali su baka ledar indomi guda ɗaya ka dangwala yanzu haka akwai waɗanda suka dangwala wasu billahi azimu mala akan ledar kilin wannan siyasa ya ce kai rabu da su sayo mana katan ɗin kilin kamar guda arba'in in mun je mu farke a kilin kilin fa ɗan naira goma ɗan naira ashirin ɗan naira kaza kilin shi suka siya ake bin layi layi duk wanda ya bamu gashi an dangwala akwai wanda suke bada ashana saboda matsiyaci ne kai ashana yanzu gashi kun dangwala mun suna ta gana muku azaba ai ko ba ka bane tun da ka dangwala masa yana can Abuja sun bashi manya manyan gidaje yana jan miliyoyi yana hawa motoci masu tsada ba labarin ka banzan bazara karan kada miya sai shekara hudu ta kare za su fara kewaye su ta liga muku fasa yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa a mun gaya muku ba ko kudin makarantar ka bai zai iya biya maka ba abin da zai ma haduwa da shi ma ba za ka yi ba makabartar unguwar ku ke kai ziyara yara an mutuwa ma ba sa zuwa ba za ka a makabarta ba da zai wahala an yi mutuwa ka ga wani wannan rabula a makabarta ka taba ganin yi ba sa zuwa ba sa zuwa a tsoronta suke ji ai da zai wannan gurin ba gurin zuwa bane ba wanda ya miƙa wa wani mubaya'a dan duniya fa in atahu minha in ya bashi fa nema in ma bai bashi ba dai ya asara wa falahu in ya bashi ya cika masa wa in lam yutihi lam yafi lahu idan bai bashi ba bai zai masa mubayar ba duk wanda yin wani mubaya saboda kuɗi amma bai za a ba mu mu wallahi ba za mu aikin banza ba dole sai an biya mu kaza kaza to an biya ka an cuce ka ya zo ya raba muku naira dubu biyu ya je duk albashinsa yana ɗaukar naira miliyan talatin da kaza an ba shi kwangilar ku ta naira miliyan ɗari bakwai ya soke ta ya zuba ta aljihunsa me riba me riba me riba da yake kai baka da tunani baka da kishin kanka yanzu kana jin waɗannan mutane suna da kuɗin da za su wadatar da kai suna da shi Allah ba su shi kansu manyan wata ne su kansu bai ishe su ba a gaya mun wanda kuɗi ya ishe shi a gaya wanda ake tura mai alat ya ce ya isa su kansu bukatar suke yi dama idan an mulkin shekara ɗaya masu ƙoƙarin aikin shekarar farko ne ake ɗan yi shekara ta biyu a ɗan tattaba shekara ta biyun nan tana zuwa ƙarshe to sauran duk tara kuɗin kamfen ake tara kuɗin kamfen yanzu tuntunin fa sun fara tanadin 2019 23 tuntunin an fara tunani kuma duk abin da za a yi muku na aiki in an yi muku a wannan shekarun to kun samu in ko ba ku samu ba to ku haƙura ba kuma ga shi nan ku gani sharu kake ji babu lalatattun shekaru ma da aka sha wahala ma masu matsala ma irin waɗannan shekaru shiru ba ma wani ma motsi ma gaba ɗaya an yi zaɓen ma an tafi shekara guda ta share an ma shiga abin nan ba wani labari la ilaha illallah abu na ƙarshe ya ce كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق يا إسا جرمان هائنشي كذنتد نمقوان كذنشند شي يا جسكتك وأنت له به كاذب ككو مقريتشين حديث إمام أحمد البخاري يا هائنشي انظر باك labari kai kana gaskata ne ashe kuma ƙarya nake shirga maka wa bil hadisi aidan man ta'allama bi hulmin lam yarahu kullif an yaqida baina sha'iratayn wa laysa bi'aqid duk wanda yayi mafarki na ƙarya ya kirkirar wa kansa mafarkin ƙarya ku duba fa ƙarya bai yi mafarkin ba kaga shi kansa mafarkin ba ba gaskiya bane amma mutum ya ce yayi mafarki akan kaza bai ga wannan mafarki ba to sai an kallafa masa ranar tashin alkiyama ya kulla tsakanin wato wasu gashi guda biyu ɗan ƙanana haka ɗan zare ko ɗan gashi a ce ka haɗa tsakaninsu kamar yanzu a baka gashin idan ka a ballo ɗaya na a ballo ɗaya na a ce azabar da ma sai ka ƙulla tsakaninsu ɗan gajeren zare a baka a ce ka ƙulla shi tsakanin wani kai ƙulli da zai yi ba to sai an ɗora ka kai wannan tunda daman kayi mafarki na ƙarya ba ka yi ba ma'ana huwa ya ƙula ra'aita fi manami ra'aitu fi manami kaita wa kaita wa lam yakum ra'a shay'an mutum ya ce ya gani a mafarkinsa ya ga kaza da kaza bai ga komai ba wa qala ibn mas'ud la yazalu al-abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yankuta fi qalbihi naktatun sauda ko yunkata fi qalbihi nuktatun sauda mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya in Allah ya so da sai an yi masa wani digo a cikin zuciyarsa wani bakin digo hatta yaswadda qalbuhu zuciyar ta yi baki irin fa yuktabu inda Allah min al-kadhibin sai a rubuta shi a wajen Allah cikin maƙaryata to Allah kiyaye mu wata mai zuwa za mu tashi mu karisa insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah kai mana afuwarka Allah kai mana afuwarka Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh